أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن والاهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد Allah da da mu cikin wannan masallaci inda za mu ci gaba da karatu cikin wannan littafi na risala a ɓangaren fikihu bayan hutu da aka tafi na lokacin azumi muna fata abinda za mu karanta Allah ya ba mu lada a kai inda za mu yi kuskure Allah ya gafarta mana muna nan cikin babin da yake magana kan ajami fi salati ko ina ganin kamar za mu tashi domin sallah ala mawdiyin ɗahirin min hasirin ko yi magana kan inda ake sallah mun shi to malam ya ce wa man salla ala mawdi'i dahirin ala mawdi'in dahirin min hasirin wa bi mawdi'in akhar minhu najasatun fala shay'a alayhi duk wanda yayi salla akan abin shimfiɗa ko kuma waje wanda yake mai tsarki gefen shi mai tsarki ne nan ne inda yayi sallah ɗaya gefen kuma akan abin da ya yi sallah ɗin shi kuma akwai najasa mun gane ko to wannan ma babu komai a kan shi kamalar misali taburma ko kuma da duma nan gefe gashi da najasa yaro ya yi fitsari a wajen nan gefe kuma ba najasa sai kai sallah inda ba najasan to najastuwan wannan gefen bai ɓata maka sallanka ba babu komai akan wannan mun gane ko wannan yana faruwa kamar ga marasa lafiya mata masu shayarwa da cikin ɗaki inda yara suke da yawa da sauransu za ka samu nan ga shayin yaro ya yi fitsari kuma da sauran makamantan irin wayannan can gefe kuma babu komai a wajen to ka yi sallah inda babu komai ɗin shi wannan waje wanda yake mai tsarki ɗin duk wanda ya haka babu komai a kan shi ya ce wal maribu kaga marar lafiya idza kana ala firashi najasin idan ya kasance yana kan shimfiɗa wanda shimfiɗan nan kuma akwai najasa marar lafiya ba a raba shi da irin wannan musamman a irin wannan yanayi da muke ciki sai shimfiɗan da yake akwai najasa to malam ya ce fala ba asa babu laifi an yabu suɗa alaihi sauban a samu wani tufa ɗahirin mai tsarki kasifan mai kauri sai a shimfiɗa akan lokacin da zai sallah sai a shimfiɗa akan wannan makwancin nashi ya wato yan an shimfiɗa akan wannan wai sallah alai yayi sallah akan shi to wannan shi ma babu komai akan yin an yi haka yawa kaga zai kasance da wahala a ce a'a yanzu an ɗauke shi an ɗauko wani shimfiɗa an sa shi domin yayi sallah to a nemi kawai wani wani tufa wanda yake mai kauri mai tsarki a lulluɓa wannan inda yake kwancen sai a ɗora shi sai sallah a kai shi ma babu komai a kan wannan wai sallah alaihi wa salatul marid kaga sallan mara lafiya illan ya qadir in ba zai samu iko alal qiyami ya sallan nan a tsaye ba to salla jalisan ya sallan shi a zaune in kadara a zaunen ma in zai samu iko ya yi sallan nan ala tarabbu'in wato zama tarabbu'i kamar zaman da na yin nan shi ne zama tarabbu'i ya zauna ya naɗa ƙafafuwan shi ya sallah a haka in zai samu wa illa in ko a hakan ma a zaman ba zai iya zama haka ba domin ba mara lafiya ba kuma wanda yake da lafiya wani ba zai iya yin tarabbu'i ba to sallah fa bi kadar dakaci yayi sallah gwargwadon yanda zai iya yi a zaune wai lam yaqdir ala sujudi idan a zaunan kuma ba zai iya kaiwa yayi sujjada ba to fa yu'mi sai yayi ima'i bin ruku'i was sujudi wajen inda aka zo za a yi ruku'u da inda za a yi sujjada to yayi nuni kawai da kanshi haka yawa tunda ba zai iya yin sujjadan ba to yayi nuni kawai da ruku'u da sujjada shine malam yake cewa waya kunu sujudahu sujjadan shi sai ta kasance akhfabu shine ya fi sunkuyuwa min kaunihi da min ruku'ihi daga ruku'unsa in ruku'u yayi daidai haka to in ya zo sujada sai ya daɗa yin haka mun gane ko yawa abu domin akwai rashin lafiyar da ba za ka iya ko da za ka zauna ɗin amma goshinka ba zai iya kaiwa ga sujada ba to ya yi nuni da wannan wannan duk mara lafiya samu ya yi haka wai lam ya kaddar in kuma mara lafiyar nan ba zai samu yin iko ba zai samu ikon yin sallah a zaunan ba ma to sallah ala jambihil aimani yayi sallah a gefen jikinsa na dama ma'ana a kwance kenan yayi sallah a kwance a gefen jikinsa na dama ima annan ma yana mai ima'i a cikin zuciyar shi cewa yanzu yana tsaye ne yana karatun fatiha yanzu yana tsaye ne yana karatun tsura yanzu ya yi ruku'u yanzu ya yi sujjada sai yi sallar a haka wa illan ya kadir idan ba zai samu ikon yin sallah ala jambihil aimana a gefen jikinsa na dama ba to yayi ala zaharihi a rigingine mun gane ko yayi sallar nan a rigingine yawa fa salla ala zahari akan bayan shi eh fa ala zalika to illa ala zahari in ba zai sami iko ba sai dai a rigingine to fa ala zalika ya aikata haka magana dai ta ƙarshe malam ya ce walayi akhiru ba zai jinkirta wannan sallah ba idza kana fi aqlihi muddin yana cikin hankalin shi in dai mutum yana cikin hankalinsa ba hankali ne ya fita ba to sallah bai halatta ya jinkirta ta ba ko da na minti daya yau inda yana hankalinsa to lokacin sallah in yayi za a faɗa mishi lokacin sallah yayi shikenan sai a yi masa alola sai ya yi sallah. ma'ana ka ga nan da malam ya ce ba zai jinkirta ta ba inda yana ci hankalinsa bi ma'ana ko da ba zai iya a rigingine ba ko a wani hali yake ciki ya yi sallan a halin da yake kada a tilasta shi a ce sai ya tashi ya zauna a kwancen ma kada a tilasta shi a ce sai an juyar da shi ta nan kaza in hakan ba zai yi bai sallah dai a duk yanayin da yake muddin yana iya bijirowa eh yanzu lokacin sallah yayi to ya yi sallan nan a wannan hali ɗin kawai a faɗa masa lokacin sallan ya yi yau lokacin sallah ya yi wani ma zaka je na tambaya a zahar ba ta yi ba zaka je wani mara lafiyan ma yakan tambayi lokacin sallah yau wato a tunasar da shi cewa lokacin sallan ya yi sannan kuma a faɗa masa ya lalle lokacin sallah ya yi to shi kenan zai kama ya yi sallah da kanshi can mai askari yana cewa wala ya azubu wa huwa ya aqilu sallah ba ta faɗi ba mutukan mutum yana da hankali. Malam ya ce wani salliha zai sallaci wannan sallah bi kadar ma ya ɗiku gwargwadon abin da zai iya yi. Wa illam ya kadir alamar sulma'i, in mara lafiyar nan ba shi da iko alamar sulma'i ya yi amfani da ruwa, libararin saboda cutar da take jikinsa, aule annahu ko kuma saboda shi mara lafiyar nan la ya ji duman yana wiluhu, bai samu wanda zai miƙo masa ruwan ma ya alwala ba to a wannan lokaci ta yamma mai yayi taimama mun gane ko fa lam yajid man yunawilu turaban in bai samu wanda zai miƙo masa ƙasan da zai yi taimama da ita ba fa yaya zai yi malla yace ta yamma bil haid yayi taimama da bangon ɗakin sa bangon ɗakin da yake zaune yayi taimama da shi eh ai ila janibi in kana dinan amma fa idan bangon ɗakin ne ya kasance dinan na turbaya ne na ƙasa ne wanda ba a lullube shi da siminti ba ballantana mu yanzu da muke karawa har da tiles eh au alaihi dinin ko kuma akwai turbaya a bangon ɗakin to yayi fa in kana alaihi jissun au jirun to ya kasance a bangon ɗakin kuma akwai jissun shine wato siminti aujirin ko kuma ƙasan da aka riga aka ƙona ta bakar ƙasa ko jan ƙasan da aka riga aka ƙona ta kamar block da ake na mani daɗin nan yau na mani corporation to dukkaninsu wannan fala ya tayamma mu bihi ba zai ci mama a kai ba wuta ya ƙona shi yawa wuta ya ƙona wannan siminti wuta ya ƙona wancan ƙasa yawa amma in suna halinsu ne in ka je ka samu gypsum asalin kasan da ake siminti da shi wannan za ka yi taimama a kai muddin bai shiga cikin inji ba haka kasan da ake yin wannan block wanda ake konawa shi ma za ka yi haka kasan da ake yin tukunya da shi za ka yi amma in ta tukunyan fa tun da an kona ta to ba za a yi taimama a kai ba haka blok ɗinmu na siminti ba za a yi taimama a kai ba ba kuma ma za a sa su a kabari ba mun gane ko za ga an je makabarta akan sa wasu kan sa blok na siminti ba a sawa Mm, ba a sawa saboda me wannan kaga ai taimama ma an ce kada ya ake saboda siminti ne ya riga sana'a na ɗan adam ya riga ya juya shi eh akwai tukwane akan yi tukwanen amma sun an yi wannan tukwanen ba a kona su eh ba a kona su akwai wanda ake yi kuma wanda ma ba tukunyan ba na blok ɗin ƙasa blok ɗin ƙasa shi kuma za a gan shi bai kai tudun blok ba shi ma ba a kona shi to duk wannan za a iya rufe kabari da shi amma muddin har aka riga aka kona ko kuma aka yi da blok ɗin siminti ba a yin ba a ba a rufe abin nan mamaci da shi sa nemi tukunya tukunyan da ba a kona ta ba ko kuma nemi itatuwa ko makamantan waɗannan ko katako na ina ne muke wal musafir ko to wal musafir matafiyi ya khuzul waqti fi dinin khabakhabin la yajidu aina yusalli falyanzur ala dabbatihi wal yusalli fihi yo matafiyi ne shi yana tafiya amma kuma yana tafiya sai gashi a cikin wato ƙasa khabakhabun wanda take mai rawa mun gane ko ƙasa wanda take wato mai laushin gaske wanda in ya sauka ba zai iya kaiwa ya yi ruku'u ba, ba zai kai ya yi sujjada ba. Yawa ta yi laushi da yawa. To irin wannan malam ya ce shi ma ba za a ce ba zai yi sallah ba in lokacin sallah ya yi. Falyanzil sai ya sauka an dabati daga barin wannan dabba nashi wali salli fi ya yi sallah ciki ka'iman asiri. eh ko laka eh akwai inda laka zaka same shi ka sa kafan ka ka ga ya ya shiga ko to akwai na lakan akwai ko ma wanda ma ba na lakan ba asalin mare eh kafan ka na shigewa to irin waɗannan duka sai su yi sallan su a tsaye Dinda akwai akwai in ka je cikin sharkwaki shi ma yana makalewa to duk irin waɗannan har in ya kai ba zai kai ka domin ka kai ga yin ruku'u ɗin wani sai ka taɓa ma ƙasar a ruku'u ya kai sujada ƙasar ma za ta iya zuwa ta lullube ka kamar in kana tafiya a kan sahara ka zauna in za ka kai wayansu awoyi to binan ɗin ƙasar zai rufe ka eh zai binne ka eh iska na tahowa da ƙasar kamar kura lallai zai iya binnewa ko kuma wannan na laka ɗin to duk dai dai khabkhab ƙasa khabkhab shine ƙasa wanda take ba ta da ƙarfi to wannan in ka samu kanka irin wannan lokaci to mutum ya yi sallah a tsaye a wannan lokacin yumi ushi ma yana mai yin ima'i bis sujudi wajen sujada wanda sujada nan akhbabu zai kasance ya fi sunkuyuwa mina ruku'i daga ruku'u to fa in lam yaqdir in ba zai sami iko wajen saukan ba fa salla ala dabbati yayi sallah akan dabban shi eh ila alqiblati zai juye da dabban nan tana kallon alqibla sai yayi sallah a a haka akan dabba din ba sai ya sauka daga kanta ba. Yawwa, Malam ya ce walil musafiri ya tabbata ga matafiyi an ya tanaffala zai iya yin nafila ala dabbatihi akan dabba akan abin hawan shi mota ne jaki ne menene duka dai abin hawa zaka iya yin nafila akai eh fi safari a cikin tafiyan shi hais mata wajja duk ta inda ta juya to nan ne kai alƙiblan kaka zaka yi ta yin wannan nafila din har ka sauka in kana safaru in wannan tafiyan ya kasance tuk sarfi salatu akan takaita sallah a ciki wato akan yi kasarin sallah to duk tafiyan da zaka yi kasarin sallah to zaka yi nafila a hali na tafiya din wal yutir zai iya yin ma wutirin sa ala dabati akan wannan dabba din in sha in ya so amma wala yi salla faribata wa in kana maridan illa alal ar- ba zai yi salla na farilla ba wa in kana maridan ko da marar lafiya ne illa alal arbi sai dai akan ƙasa illa an ya kuna in nazala salla jalisan sai dai ya sauka zai yi sallar nan to sai yi sallar a zaune ima'an nan ma yana mai ima'i limaradihi saboda rashin lafiyan nan nashi mun gane ko walisalli ala dabbati ba da an tuƙafa to me yin sallah akan dabba zai yi sallan nan akan dabba ɗin ba da an tuƙafa bayan an tsayar da dabba ɗin wa yi bi alƙibla sannan kuma an fuskanci alƙibla da ita to a nan ne lokacin da zai yi sallah a cikin akan wannan abin hawa nashi an tsaye da ita an fuskanci alƙibla da ita to shi kenan sai ya yi sallah a kai sai ya yi sallah a wannan lokaci ɗin to wannan kenan kuma mun gama da wannan magana ɗin za a shiga sabuwar magana malam ya ce wa man ra'afa duk wanda haƙo ya zo mishi ga shi ma'al imami yana sallah tare da liman ga haƙo ya zo shi haƙo baya cikin abin da yake warware sallah to kharaja ya fita daga cikin masallaci fagasalar dama ya je ya wanke wannan jini ɗin. Sun bana sannan sai ya dawo, ya gina wannan sallah nashi, sharaɗi malam ya takallam mutukan bai yi magana ba. Saboda me abin da ake dubawa lokacin da haɓan nan ya fito da lokacin da zai je ya wanke duk yana cikin sallah. In ya yi magana sallah ta ɓaci. kamar yadda mai sallah ne yanzu haka kawai sai ka yi magana a cikin wani takallama sahi yanzu wanda ya magana da rakan wa da salatu sallah ta baci to sai ya gina sallah din malam ya takallam aw yamshi ala najasatin ko kuma bai yi tafiya akan najasa ba amma lokacin da zai je ya wanke din sai ya tafiya akan najasa to wannan shi ma sallah ta yanke kamar a yanzu ne ana cikin sallah sai najasa ta faɓo a kan mai yin sallah nan ma sallah ta yanke mun gane ko shi ne malam yanshi ala najasa matukan bai yi tafiya a kan najasa ba wala yabni ala raqatin lam tatimma bi sajdatiha to da aka ce in ya dawo dinnan ya gina sallan shi akan abin da ya samu to ba zai gina sallan nan ba akan raka'a guda wanda raka'an nan bata cika ba da sujadinta. Ma'ana an ta ɗago daga ruku'u sai haɓo ya zo, jini yana zuba ya fita ya je ya wanke, to in ya dawo wannan wannan raka'a ta riga ta lalace, saboda ya samu liman ai har zai gama sujadinsa. Kaga ya samu giɓi a wannan raka'a ɗin, to wannan walyilgiha shi ne sai ya jefar da ita. jefar da wannan raka'a ɗin sai ya gina a kan na gaba. Alal misali an riga an yi sallah raka'an farko ya gama samu. Na biyu kuma ba a gama yin sujadu biyun da shi ba sai ya fita domin wanke haƙo. To in ya dawo sai samu ana raka'a na uku. To a wannan lokacin shi ya samu raka'a ɗaya ne. Wannan na ukun ta zamanto ta biyu. ta hudu ta zamanto ta uku zai ci ko raka ɗaya bayan sallama. Mun fahimci wannan ko? To shi hukuncin mai haɓo kenan. Walayan sarif, amma shi ma mai haɓan fa ba zai juya ba lidamin hafifin saboda jini wanda yake ɗan kaɗan. In ɗan kaɗan ne ba zai juya ba. Walliyaftiluhu bi asbu'ihi sai ya tare wannan jinin bi asbu'ihi da yatsunsa. Eh. ko da hankicin to ai kasan shi jinin zuba yake yi na farko zai so mata da waɗannan yatsun ya toshe hanci haka sai wayannan suka cika sai mai da wayannan wayannan haka dai zai yi ta tarewan duk har sai yatsun sun gama to shine fa ya kai jinin da ya kai ya fita ya je ya wanki shine ma da yace illa an yasila sai dai in jinin kuma ba gashi fa kwararowa kawai yake yi ta shi ma akan samu wannan haɓan da wato baya tsayawa. Awoyin bi ƙatsarin ko kuma ya kasance ruwan ƙaye jinin gashi ne yana ta ɗisa yana ta ɗisa wanda shi ma ko ya tare ɗin ya riga ya jiƙa masa ma hannu to wannan dole dole sai ya fita. Mun gane ko? Wala yabni to wannan hukuncin mai haɓo kenan wala yabni ba zai yi gini ba fi ƙai'in cikin wanda amai ya zo mishi yau kuma ana sallah sai ga amai ya zo to wannan dai ya fita ya je ya yi aman shi ya da ba zai ce bari ya gina wannan sallah na shi ba wannan kan sabuwa ce yawa wala hadasin ko kuma hadasi yana sallah sai alola ta karye to ya da ba zai ce da na samu raka'a biyu yanzu bari na gina sauran akan wannan raka'a biyu ba a'a da karyewan wannan alola wancan raka'o'i su ma sun karye sun tafi sai ya sake sabuwan sallah yawa to yana ganin kamar za mu tsaya nan wa mara afa ba da salami imani eh za mu iya tsayawa a nan wadda ke mun zo ƙarshen babin ma za mu kwana nan insha Allah gobe za mu tsora daga inda muka tsaya wannan makaranta muka dace Allah ya ba mu lada a kai inda muka yi kuskure Allah ya gafarta mana assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh